الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الهدي بالهدي والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وانجدار العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الآباء المجتهدين ومقلدين بإحسان إلى يوم الدين وبعد يوم مسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ورب الله سبحانه وتعالى lokacin wannan wata dawamar mana da zaman lafiya a ƙasar mu isar mana shirin dukkan masu kulla mana sharori a ƙasar nan tsayar da musulmi daga dukkan sharin da ake kulla musu kiyaye mu fitinoni na yau da na gobe albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون وأتحسبن الذين كفروا مؤجدين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير نعم وأقيموا الصلاة كتير السنة كتير السنة شيني كباية إتا أتكين ركننتا ومن سنة ita ce mai irajin bawa kamar yadda shehu yake faɗa duk bawa lokacin da ya sallah to yayi mai iraji tsakaninsa da ubangiji me yasa yace mi'rajin bawa ne saboda faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama al-musalli yunaji rabbahu mai sallah yana ganawa ne da ubangijinsa to kaga ganawa da ubangiji ko ya nuna kenan kayan yanke dukkan fagage mun haɗu da ubangiji ga ka gashi saboda haka wanda yake sallah ya je sallah a ranar ubangiji ya san ya zo gaisuwa wanda bai yi sallah ba kuma a ranar ubangiji ya san bai yadda shi bawan Allah ba ne Allah ya ce ta ku tsaye da sallah tsaye da sallah kuma ya kunshi a ba da ita da sharuɗanta da rukunanta da cikakken ɗahara da kushu'i da tawadu'i da nuna cewa mutum yana yi kuma da ikilasi wa'atu zakata ku ba da zakka wato abin da zai tsarkake dukiyoyinku wa tsi'ur rasula ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan kuna yin haka la allakum turhamun wataƙila ku Allah zai ji kanku Allah subhanahu wata'ala ya umarni da tsaye da sallah domin as-salatu imaduddin sallah ita ce shikin addini manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce awwalu ma yahasabu alaihi al-abdu yawm al-qiyamah as-salat farkon abin da za a hisabi wa bawa a ranar kiyama shine sallah fa idza salahat salaha al-amalu kulluhu wa idza fasadat fasada al-amalu kulluhu da aka duba ga sallan ka tayi kyau to komai yayi idan sallah tayi muni komai ya baci fayil din da za a dora a sama ga fayiloli nan a ƙasa da yawa fayil din zakka fayil din hajji fayil ɗin sadar da zumunci fayil ɗin alheri fayil ɗin fayil ɗin ciyarwa domin Allah fayil ɗin zikiri fayil ɗin salatoci ga annabi fayil ga sunan fayil fayil daban-daban na ayyukan da ake yi domin a samu yardan Allah to amma daga an zo sai a ɗauko fayil babban fayil sai a ɗora a kai shine fayil ɗin sallah idan aka buɗe fayil ɗin sallah aka yi cekin aka ga komi neat complete shikenan sai a shiga bincika sauran fayil fayil din kuma amma idan aka daga fayil din sallah aka ga gaba ɗaya ba ta da kyau to sai a tattara kayan duk sai a yi fakin gefe ba za a duba sauran fayil din ba saboda haka sallah ita ce alaƙa tsakanin Allah da bawansa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce a gaya musu al'ahadul ladzi bainana wa bainahum as-salat alkawari tsakaninmu da wanda suke cewa su musulmi sallah man tarakaha faqad kafara wanda duk ya barta kafiri ne saboda haka babu abin da mutum zai yi ya zama yana da rijista a gaban Allah da sunan sunansa musulmi to sai ayi sallah babu abin da za ka yi ka burge Allah ya wuce kayi sallah manzo sallallahu alaihi wasallam baya da lafiya amma haka za zai dora hannunsa tsakanin Anas da Sayyidina Aliyu ana jansa yatsansa babban yatsansa tana zanen ƙasa har a zuwa ajiye shi a sahu kadin san hadisan jiyar wannan na Sayyidina Abubakar wanda ya kasance annabin na sallah a zaune Sayyidina Abubakar yana daga murya yana isar da sallan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to inda a ce akwai wani wanda sallah za ta zama ka duba ba baya da lafiya ne fa da akwai wani wanda sallah za ta zama masa abu mai sauki ya zama babu matsala to bai kai kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kawo wannan yanayi amma bai barwa a ɗauko shi a kawo shi sahu ba kaga wannan shine jagoran mu na duniya gaba ɗaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi sauki ba ga sha'anin sallah to ni ban ga wani wanda ya bunƙasa ya riga wanda har sallah za ta zama wani abu mai sauki a gurin sa wulakanta sallah wulakanta Allah ne domin wani abu ne na sila tsakaninka da Allah kace bai da muhimmanci shehu mushe zura radiyallahu anhu an kai shi asibiti a london a kwantar da shi ƙa'idodi na asibitin london shine ba a barin wani a kusa da kai sai dai nurse nurse su yi gadin ka su rinka duba ka mun sani ko nan kano kaje za su ga haka ne ko duk wasu wanda suke sun zo duba ka suke waiwai masu jinyan kai dai su koma waje amma kyau ya nace sai an bar masa mutum akalla biyu a cikin ɗakin a london aka buga aka buga ya ce shi dai haka yake so ƙarshe dai dole sai da aka sa ya faɗi me yasa ga ƙa'idan su ba su so ne ya ce to shi ba zai taɓa yadda ya sallafa shi kaɗai ba don aje masa wanda za ya rinka jam'i da su a masala ɗakin to kai waye shehu kenan radiyallahu anhu ba zai yadda baya da lafiya yana gadon jinya sallar ma ba wai sallar zai yi to amma ba wai shi kaɗai zama ana sallah ya zama akwai wani jam'i da ya wuce shi bai yi ba ko yana kwance akan gadon rashin lafiyar ne su wa'annan biyun su yi sallar shi ya koyi da su to kada ka ji da wai in ka tafi lahira kana wasa da sallah babu rijistan ka a gaban mandan Allah a matsayin musulmi babu ba wanda zai maka garantin wannan dama masu yin garantin kenan Allah sai manzon Allah sai waɗanda Allah ya yarda mutanensa ne su ne malamai masana Allah ɗin to ga yanda suke in kana magana shi tijjani radiyallahu anhu wani daga cikin sahabbansa ya ce masa shehu duk abin da kuka ba mu na zikirorin Allah muna iya yi amma ni tashi ni na filolin nan na dare da kake cewa kowane muridin kai kula da wannan ba zan iya ba ba na iya ba ko sai ya ce ba mu mu ba ka cancance shi ba na filolin dare ne saboda akwai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya wane la takun misla fulani kar ka zama kaman wane yake gaya ma ɗaya daga cikin sabansa kar ka zama kaman wane kana yaqimul laila fataraka qiyamal layl ya kasance yana nafilolin dare sai bar nafilolin dare to duk wanda suke son su zama ake ce musu mazajen Allah mazajen Allah suna wuce juna ne wajen yawan wajen ibadan dare tashi dare ana nafiloli an ce an ga imamu gazali bayan ya rasu aka gan shi an farki kace imamu gazali kai babban malami ne ka yi rubuce rubuce ka yi littattafai ka rubuta ilmomi iri iri ka yaɗa wa mutane yaya ka samu ubangijin kai sai na samu ubangiji na mai rahama mai jin kai sai saboda yawan ilmomin da ka ba wa al'umma ya ce kayya surutu duk ya tafi ba mu samu wani ɗaukaka ba sai da wa'annan nafiloli da muke yi cikin dare saboda haka yan uwa ba abin da yake bambance arne da musulmi sai sallah akwai wani wanda ya zo yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam munanan maganganu aka ce a sare kansa ya ce wataƙila la'allahu yusalli ku bar shi wataƙila yana sallah sallan ne ta tsirar da shi wataƙila yana sallah to ko ina Allah yana faɗin haka haka za ga a wasiyar shehu Khalida yana cewa aqimus salata wa atuz zakata ku tsayar da sallah ku ba da zakka ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in har kuna son Allah ya muku ya duka muku na'am shine shehu yace fada'atu rasuli sababun li rahmatillahi tabaraka wa ta'ala bin manzon Allah shine sababi na samun rahaman Allah subhanahu wa ta'ala li'annahu ainur rahama dan manzon Allah shine asalin ma rahama huwa babul lahi shine kofan Allah man ata min gairihi wanda yazo ta kofan da ba manzon Allah ba lam yasil ila rahmatillahi tabaraka wa ta'ala ba zai isa zuwa ga rahmar Allah tabaraka wa ta'ala ba huwa muhammadun sallallahu alaihi wasallam shine annabi sallallahu alaihi wasallam wa ahmadu shine ahmadu wa hamidu shine hamidu walhamdu hamdun nan da aka bashi na ahmadu war rahmatu da rahama la yabtar ba su rabuwa suna haɗe ne fa ala hadha saboda haka ne man ada'a rasula wanda ne manzon Allah wa sallallahu ila rahmatillahi tabaraka wa ta'ala sai isa ga rahmar Allah tabaraka wa ta'ala wanda shine ainihin rahmatin rabbaniya wala tasibanna allazina kafaru kada ka zaci wanda suka kafurta kai kana ta sallah kana ta ibada kana ba da zakka kana duk abubuwan da Allah ya kallafa maka daga wasu na ta kafirci suna ta shegantaka suna ta shikiyanci ka ce to mu dan me za mu yi ta wahala ga wayannan suna ta yi ba abin da ya same su Allah ya ce karka zace su mu'jizina fil ardi wai za su tsere mana ne a bayan kasa ba su su ita kafircin akwai ranan da za su zo hannu mu kama in mun kama su kuwa wa ma'awahum makomansu annaru wuta wala bisal masir makoma ko yayi muni a ce mutum ya mutu ya tafi lahira makoman sa wuta idan Allah subhanahu wata'ala zai kona bawansa wanda bai saba masa ba ma dan nuna kuduransa da ikonsa to me kake zato ga bawan da ya saba masa kuma yake zai zai zai azabta shi din akwai bawan wata kila da ya saba masa bai ce zai azabta shi ba misali irin wanda ya kananan zunubai wanda Allah ya ce gafurur rahimun ne in ka nemi gafararsa to bawan da Allah ya ce ni da kansa ya ce ka banni da shi kawai zan azabtar da shi to sai kaga wanda ya ce ka banni da wani zan azabtar da shi nan sai kaga ya azabtar da wanda ma bai yi irin wayannan laifukan ba yau gobara za ka ga ta tashi sai ka ga ta kona awaki ne laifinsu ta kona tumaki ne laifinsu ta kona shanu ta kona kadangaru ta kona kaji kurmus wa ya kona su Allah ko Allah ne ya kona wa'annan to idan ya ce maka zai kona kafiri kar kai shakka sun da ya kona wa'annan ba tare da an yi musu wani hisabi ba to wanda ko ya masa rashin biyayya ya masa tsageranci to wallahi zai kona shi ba ruwansa domin Allah azizun ne zuntika haka yace in kana jin shi gafurur rahimun ne to kawai ta wani guri kuma azizun ne zuntika mabuwayi ne wanda yakan azabtar da kai ko ba abin da zai faru ya ce fadam dama alaihim rabbuhum bi zambihim fasawaha yace wala ya kafu ba kuma ba mu tsoron abin da zai faru ba abin da zai faru mun yi kenan amma a duniya ko shugaban kasa ne ce a kama su wani a musu kaza sai ya dan fara tunani to what will come after that me zai me zai faru possibly akwai wani allegations da za a tayar ko ba haka ba yana dan kokarin sanin da inda zai tattoshe to Allah ne kawai yake yi yayi abu kuma yace ba abin da zai faru wala ya sabu hukuma saboda haka ka kiyaye mu kiyaye Allah duk bawan Allah ya kiyaye Allah Allah ba abun wasa bane na'am wala yusal masir makoma ko tayi muni Allah ka kiyaye mu
يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الظلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تدعون ثيابكم من الظهيرة وحين تدعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث أورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناه بعدهم توافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم
ya ayyuhal ladzina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani liyatta azinukum allazina malakat aymanukum waɗanda hannayenku suka mallaka su nemi izinin shiga ɗakin ku wato dalilin saukan wannan aya shine farkon musulunci babu wani wadata dan tantuna ne sai ɗakuna ɗakunan kuma ko kyaure ba a yi ko labule ba a sawa saboda rashin wadata shi kenan mutum ya tuɓe yana kwance kawai sai ga mutum ƙato a kansa ko da rana ko da daddare yana kwance da iyalansa da kowa zai shigo kawai to shi ne sai aka saukar da wannan aya saboda da yawa ya'ya za su shigo su ga iyayensu a yanayin da bai dace ba su ma hankalin sai tashi damuwa ta same su ko kuma mutum zafin rana da rana mai gida zai kwanta sai ya dan sa dan kwajalle ko dan wani abu kawai dan iska ya hura shi ta ko ina kawai sai ya ga mutum gandan a kansa to duk dai irin wa'annan rashin tsari din yayi yawa aka gaya wa manzo sallallahu alaihi wasallam ya Allah subhanahu wata'ala ya saukar da wannan aya ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda kuka yi imani liyasta'zinukum ladina malakat aymanukum waɗanda hannayenku suka mallaka su nemi izininku mutane suna da bayi mafi yawanci wanda suke musu hidima a cikin gida to kafin su shigo ɗakin ka su yi sallama in sun yi sallama kuma ba su shigo ba su tsaya su nemi izini in shigo ne eh shigo ko dakata tukunna wallazina lam yablughul huluma minkum har ma yara yan ƙanana manya kan dama tuntune an riga an tsora musu wajibi ne sai sun yi sallama kuma sai sun yi gyaran murya kuma sai sun nemi izini to yaya yara ƴaƴanka to ƴaƴanka ma na cikin gida waɗanda ba su balaga ba ba su zama manya ba su ma an tsora musu neman izini salasa marratin suna su neman izinin kamar wajen yanayi guda uku sau uku ba wai su nemi izini su ce su nemi izini kalma ɗaya biyu uku ba a'a yanayi wajen lokatai guda uku ga tafsilin yanayin lokatan nan min kauli salatul fajr kafin dai alfijiri ya ce to duk abin da zai in zai shiga wajen mahaifinsa ko mahaifiyarsa to ya tsaya ya buga kofa bayan ya yi sallama ya ce kuma in shigo ne duk da shi ɗaɗin ne sannan sai an ce ya shigo ya shigo wa yin tabauna siyabakum min az-zahirati da lokacin da kuka cire riganku don ku sha iska daga tsananin garjin zafin rana tsakar rana daga abin da ya kama tun daga kaman sha biyu har zuwa kaman karfe uku to kada wani ya shiga wurin iyayensa sai ya tsaya a kofa ya yi sallama an ce ya shigo tukunna sannan ya shigo wa min ba da salatul isha'i haka nan bayan an yi sallan isha kowa ya tafi ɗaki zai huta to ba wani kuma wanda zai zo ko da ɗa ne shi ya shiga wajen mahaifinsa ko ya ce ta shiga wajen mahaifinta ko mahaifiyanta sai ta tsaya ta ce in shigo ne wannan shine lokacai guda uku da aka ƙayyade me yawa an tashi da asuba kafin a yi sallah ba ka shiga wurin su ba sai ka nemi izini me yiwa kuma da tsakar rana nan ma ba za ka shiga ba sai ka nemi izini hakan nan kuma bayan an yi gama sallan isha kowa ya je yana so ya kwanta ya huta to ba za ka nemi ba za ka shiga ba sai ka nemi izini Allah ya ce salatu auratin lakum wa'annan au al'aurori ne guda uku naku lokaci ne da mutum yakan sake sutura yadda yake so ya huta to tunda dai lokaci ne da mutane sukan sake sutura don su huta to lallai ne kar a shiga wurin su a wa'annan lokatai sai an nemi izini laisa alaikum wala alaihim babu laifi a kan ku ku iyaye wala alaihim wala akan bayinku ko 'ya'yanku din babu junahun laifi a kan ku ba'ada hunna bayan wa'annan lokatai kamar abin da ya kama daga walha har zuwa abin da ya kama zuwa kamar sha ɗaya na rana a wannan tsakani ba sai kai kana ɗa a gida ba sai kai ta wani naɗewa kana in shigo ne ko kana in shigo ba haka nan misali bayan kamar azahar tun daga bayan kamar azahar har zuwa zuwa magariba duk wannan ba dora maka ba wayannan tsakankanin ba dora mutum ba amma bayan wannan duka mutum sai ya nemi izini dawafuna alaikum ai su ƴaƴanku dama masu dawafi ne a kanku da bayinku masu dawafi ne a kanku don su muku hidima ba zukun sashen ku na dawafi ala ba'adin akan sashe kazalika haka nan yi bayyana Allah lakum al-ayati Allah yake bayyana muku ayoyin shiriya waɗannan al'amurra ne na zamantakewa na social life yadda za a rayu cikin kwanciyar hankali da natsuwa da tsari to Allah ya tsara muku wannan wallahu Allah alimun duk jin ka da sani ai ba matsala ai kaza kaza to ka san dai Allah shi ya fi ka sani ko ba haka ba duk jin ka to ai ni ban gama ne ai dai me dalilin wannan Allah ya ce to hakimu in hikima kake ji ya fi ka hikima ya fi ka sanin dalilin da yasa yasa haka ta wajen ilimi in hikima kake ji ya fi ka sanin hikiman da yasa yasa wannan na'am
وإذا بلغ الأطفال منكم الظلم فليستعجلوا كما استعجل الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم to an tambayi ibn abbasin Allah ya kara masa da aka ce to wannan hukunci yana nan yace eh wancan lokaci ana cikin talauci ne da matsala babu kyaure ba kofa yace idan al'adan magidanci yana rufe kofansa yana kulle kofansa to in ya kulle to wannan ba matsala in ka zo sai ka buga kofa sannan ya bude ka shigo amma in ba irin wannan al'adar ya gushe ba to hukuncin yana nan amma in matsalan ya gushe to hukunci ya gushe in an matsala hukunci da wata illa in illar ta gushe to hukuncin ya gushe to amma kuma kun san kasar mu yana da bambanci idan ka fita kasar nan ka tafi wasu wurare za ka ga abubuwa masu ban mamaki na cewa ba irin rayuwar mu bane yanzu mu nan kawai ka zo kullum kofar gida duk inda ka ji da rana kofar gida duk abu ɗaya yake ko ba haka bane kofofi duk abu ɗaya yake kofar ɗakuna duk abu ɗaya yake kana bar ƙasar nan kana shiga kamar ƙasashen laraba ko ƙasashen turai ko wani guri sai ka samu duk kofofin su su kuma a kulle yake ko ma ko da rana ne kofar gida a kulle ne sai ka buga a buɗe ma in ka shigo in ka zo ɗakuna ma za ka ga kofofin su a kulle ne sai ka buga kofar mutum ya buɗe maka amma mu namu babu wani sirri dama abu buɗe kawai suke saboda haka al'adar rayuwar mu ta yi bambanci da al'adar wasu wurare su wasu wurare sun riga sun saba ko makarantu ne za a gani duk makarantar da kaje za ka samu get din a kulle ba za a buɗe get din makaranta ba sai daidai lokacin da aka ce zuwa lokacin zuwan ɗalibai ne lokacin na wuce sai a kulle idan an kulle ma an ka zo da 'ya'yanka sai dai ka juya babu wani turawa ba wani neman alfarma roƙo kiran mai gadi na Allah na makara duk ba wannan dai kai sakiyar ba kawo ƴaƴanka ba aka rufe kofa aka jage aka rufe to sai wani ka zo ka gani ya ka juya kawai kuma ka san matsala ta faru za a za a maka za a ladabtar da kai akan wannan to lalle mu ma kuma wajibin mu ne mu tarbiyantar da kanmu tarbiyyar da za mu zama tsarin mu yayi daidai da sauran mutanen duniya nan bai kamata mutane su zama su ne za a zo kasar su a rinka ganin ba su da tsari ba wannan dai tsari haka musulunci ya tsara mana wai za balaga al'adfal minkum huluma idan kuma yara suka kai mafarki suka balaga kenan gaba daya wannan ana maganan yara ne wanda basu balaga ba amma sun dan girma haka daga yan shekara kaman shida har zuwa kaman yan shekara goma sha biyu sha uku sha biyar to da su ake yi to amma in sun balaga fa sun kai sha biyar zuwa sha takwas zuwa ishirin falyasta azumi su kan su nemi izini cikakke kamar su azan allazina min qablihim yanda magabatan su suke yanda manya suke neman izini su ma sun zama manya kawai babu lokacin da zaka shiga daki ba tare da kai sallama ka jira an maka izinin shigowa ba كذلك يبين الله لكم لكم آياته هكا الله yake muku bayanin ayoyin shiryansa wallahu Allah alimun ya sake maimaitawa masani ne fa da abin da yake hukuntawa a kanku hakimin mai hikima ne da ya ba ku irin wayannan hukunce hukunce wani lokaci wani ya zo yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina son in zan shiga wurin bai yanzu ya rasulullah in zan shiga wajen baba ta sai nayi sallama yace kai sallama kwarai ce mahaifiya ta ce wanda ita ta haife ni yace kwarai sai ka yi sannan ma ka jira ta maka izini ka shiga ya rasulullahi mahaifiyan ta yace kana son ka ganta tsirara yace a ya rasulullahi ta tuni ne izini kaga wato tuntuni ya matsa ba a fito masa da hikimar ba tun da aka fitar da hikima daya sai ga abun ashe babban hadari ne yace to ka nemi izini saboda mutum yana ɗakin sai kan sake ne yanda yake so yana ganin shi a ɗakin sai ce ko ba haka ba kawai ka bugo masa cikin ɗaki ai kaga ba kyau na'am
والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناه أن يدعن ثيابهن na'am
أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم na'am wal qawaid minan nisa'i mata waɗanda suka tsufa suka daina ma har suka kai ga sun daina haila ana nufin mace dai wanda ta kai ga ma ba ta sha'awan maza ta tsufa allati la yarjuna nikah wadda ba su ma kaunar su yi wani aure saboda tsufan saboda rashin sha'awan namiji a gare su falaisa alaihinna waɗannan ba laifi a junahun babu laifi a kansu an yaba ala siyabahunna ya zama sun ajiye jilbabin su da himar ɗinsu irin wayannan tsofaffi ba dole ne kuma duk inda za su shiga sai sun shiga da jilbab ko himar suna kamar yadda sauran mata masu kuruciya da maza za su yi sha'awar su ba amma fa gayar mata barrijatin bi zinatin kar ya zama suna fita da ado idan har suna su rinka fita da ado ko to dole su rinka sa jilbab su rinka sa himar wa an yasta atifna amma su kame su ci gaba da sa himar ɗinsu khairul lahunna shi yafi alheri a gare su wannan dai an musu sauki ne saboda kar a takura musu su ba wani sha'awar su ake yi ba kuma a takura musu da cewa duk inda za su je sai sun je da cikakken sutura irin na mace wanda take da sauran kuruciya a jikinta amma inda za su haƙura su ci gaba da sa suturan su yanda da suke sawa ya fi musu alheri wallahu Allah sami'un mai ji ne ga zantuttukan ku alimun masani ne da abin da yake cikin zuciyanku نعم
ليس على الأعمى هرج ولا على الأعرج هرج ولا على المريض هرج ولا على المريض هرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت أماتكم أو بيوت أماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو شديدكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تهية من عند الله تهية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون na'am to malam yayi shir- yayi wani sharhi bayani anan yace mace ita ta fi sanin kanta mata kashi kashi ne akwai mata wadda in ta tsufa tana bukatar miji shi yasa a can aka ce su kame su ci gaba da sa kayan su shi ya fi musu alheri irin waɗannan matan kenan sai ya ce akwai wata kissa an hakaito cewa wata tsohuwa ba ta da lafiya rashin lafiyan ya ɗau lokaci gashi ta tsufa gashi ita ba mai lafiya ba ne na ɗan tsawon lokaci kaga wanda ta tsufa kuma ba ta da lafiya ai sai a ga ba ta da wani bukatar miji ko sai ‘ya'yanta suka nemo likita ya zo ya duba ta da ya zo ya duba ta sai ya zo ɗaki sai ya ga ta ci kwalliya ta sa kayan ado masu kyau ta sa ɗan kunnaye masu kyau ta sa warwaro masu kyau ta shafa tunani da ya duba sai ya ga ba wani ciwo a jikinta sai ya fita ya sai ba ta da matsala ku je ku nema mata miji ta yi aure ina ce mijinta ya rasu ba ta yi aure ba ne suka ce ya ce ta yi aure ciwon ta kenan sai ya'yan suka ce haba da likita mace irin wannan za ka faɗi wannan magana a kanta da shi duwa ga shi kaza kaza kaza sai ta ce kai tiro da ku ku kuka fi sani ko likita ne fi ku sani kun ga irin wannan tsohuwa tana bukatar miji kenan ko ba haka ba saboda haka ciwon ta ake rashin miji ne wannan ciwon nata yace kuma misali na biyu akasin wannan shine rabi'atul adawiyya wannan mashhuriyar sufiyan nan mai zuhudu an haka an rawaito cewa rabi'atul adawiyya lokacin da mijinta ya rasu Hassan al-Basri ya je gurinta tare da wasu mazaje da suka raka shi ya nemi izini ta masa izini ya shigo sai ta sake labule tsakaninta da shi baya ganinta ba ta ganinsa sai Hassan al-Basri ya ce mata yanzu mijinki ya rasu mace kuwa kowace lokaci tana bukatan miji da zai aure ta ya kamata ki aure ta ce haka ne ku nemo min wanda ya fi ku ilimi ya zo mu yi magana da shi sai suka ce to ai ba wanda ya fi ilimi irin malam ya san albasiri kenan to sai ta ce to zan tambaye ka abubuwa guda hudu ya ce bismillah ta ce idan an karɓi raina a kan imani zan mutu ko akan kafirci lokacin da za a karɓi raina hassan albasiri ya ce wannan gaibi ne ba wanda ya san shi sai allah ta ce idan munkar da nakiri suka tambaye ni kowane irin amsa zan ba su kana a sanin ka zan amsa musu amsa ne wanda yake cikakken amsa wanda yake na gaskiya wanda ake bukata ko kana jin zan iya yin kuskure a lokacin sai ce mata wannan ma gaibi ne ba wanda ya san shi sai Allah ta ce idan aka fitar min da takarduna a ranar kiyama a sanin ka da hannun dama zan karba ko da hannun hagu yace wannan ma gaibi ne ba wanda ya san shi sai Allah tace idan aka yi kira aka ce fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir a cikin wani fariqin kake jin zan kasance yace wannan ma gaibi ne ba wanda ya san shi sai Allah tace to ni na san wa'annan hudun gabaki daya wanda ya san wannan abubuwa guda hudu ba ya bukatan aure sai dai ya kai hasan ina roƙonka dan Allah nawa nawa ne kashin hankulan mutum ya ce kashin hankulan mutum goma ne hankalin mutum ya kafi kashi goma kashi tara na maza ne kashi ɗaya na mata ta ce kuma to sha'awa kashi nawa ne ya ce sha'awa ma kashi goma ne kashi tara na mata kashi ɗaya na maza sai ta ce masa to ni na duk da ni mace ce ina da sha'awa kashi tara na iya kare kashi taran nan da kashi ɗaya na hankali one over ten na hankali na na iya controlling din nine over ten ko na sha'awa na yaya aka yi kuma kai da kake da nine over ten na hankali ka kasa kare one over ten na sha'awanka su ce to da haka ba ni ba kai ka tafi abinka to kun ji sufayen haƙiƙa eh su ba neman mata suke ko neman maza ba eh su gudun su suke yi shehu ya faɗa a cikin wasiyan sai yace a nan a zawiya na akwai samari samari ne ba su daɗe da aure ba sun zo zikiri kawai suke sun shagala da Allah sun manta da amarinsu ba wanda yake korawa sai na leƙa cikin zawaya ce kai ba an gobe ne tafi gida a kwana kai ba an gobe ne tafi gida a kwana kai ba an gobe tafi gida a kwana sai dai da umarni da al'ikira har da tilasta wani wani ina ganshi in ce ko an kore shi ma yace hazihi talamizati wal gairu la yace in dai muridai na ne waɗanda suke arifai to waɗannan su ne ɗalibai na su ne almajirai na wanda ba haka yake ba ƙarya yake yi wa almajirai na ku ji da gaske laisa alal a'ama harajun babu laifi akan makahu wala alal a'raj harajun babu laifi akan gururu wala alal maridi harajun babu laifi akan marar lafiya su tsaya su ci abinci tare da 'yan uwansu wato su shigo cikin mutane su shigo cikin gida su ci abinci ita shi mu'akalati muqabilihim su ci abinci tare da yan uwansu wanda suke irin su ko wanda suke tare yan uwan taka tana tsakanin su saboda me a zamanin farkon musulunci wai sai makaho ya ce idan na ci da masu gani mai yiwa ɗayan su ya race da wani abu wanda yake so ya ɗauka ni sai in ɗauka dan ba na gani za mu ci abinci a kwano mai yiwa wani ya ga wani ƙashi ya ba shi sha'awa ya kai yana son ya kai hannu ya ɗauka ni kuma to ban gani ba ban ga inda idanunsa ya dosa sai in ɗauka kaga na ban kyautata masa ba kenan kuna da irin wannan tausaya wa junan nan su dama yutiruna ala anfusihim walau kana bihim fasasa sukan zaɓi son wani a kan nan ko da suna da bukata don ba na gani wal basiru ya kula akasa zalika shi kuma mai gani yana faɗin sun koyan haka yace ni kuma newa makaho ga abin da yake bukata ni ina gani ina ɗaɗɗauke masu kyau shi ko baya gani kaga sai in kware shi dan haka bai kamata mu ci abinci tare ba kowa ya zama da nashi kwano shine aka ce a ba laifi sai aka ma hada duka ka ci da miskini miskini ci da mai lafiya mai lafiya ci da miskini duk wannan ba laifi su ci abinci a tsakanin su wala anfusikum ba laifi a tsakanin ku ko da juna masu lafiyan ma an ta aku ku ci fi buyutikum a cikin min buyutikum daga cikin dakunan ku mutum ya shigo gidanka ka kira shi in dai da izinin ka ne ya shigo gidanka ya ci abinci babu laifi ka ci da kai da ƴaƴanka babu laifi ka ci da kai da matanka babu laifi ba sai an yi wani kwanon mai gida ba lalle ba ne ba shari'a bane al'ada ne sai kwanan mai gida daban kwanan mata daban ba lallai bane ko kwanan ya'ya daban kwanan manyan gida daban duk babu wannan ba lallai bane kuma ba laifi ku shiga takulu ku ci min biyutikum ko a gidanku aw biyuti aba'ikum ko kuma ku tashi ku je gidan iyayenku ku ci ka je gidan gidanku ba ɗaya ne da mahaifiyarka ba ka je ka shiga ɗakinta ta kawo maka abinci ka ci mahaifiyarka ba matsala ba za a ce wannan katin mai gida ko me ya kawo shi ɗakin ki kuma yana cin abinci ba ai ɗanta ne ko ba haka ba aw buyuti aba'ikum iyayenku maza kenan gidan iyayenku maza babanka ne da ya dukkokin ya dukkokin ka ko ka shiga gidansa a sa maka abinci kana cin abinci a cikin gida a wajen ya dukkanninka ko da kai magidanci ne ba matsala ai gidan babanka ne ko ba haka ba aw buyuti ummahatikum ko dakunan uwayenku shine wanda na fara gabatarwa kafin in faɗi na na na iyaye maza din aw buyuti ikhwanikum ko gidan yan uwanku ku je gidansa dan uwanka ne ka shiga ɗakinsa ka ci abinci a ɗakinsa ba laifi aw buyuti akhawatikum ko gidan yan uwanku mata ka je gidanta tana aure a gidan ka ci abinci zai ga mutum wai in ya zama saurayi wai ba ya shiga gidan wai ba zai je gidan kanuwarsa ba musamman kanuwa ma ko a ni yanzu zan shiga gidansa ya ni babba ne ba ba haka aka ce ba ai zumunta ne ba laifi ka je gidan kanuwarka ka yi sallama kai dai ka nemi izini mai gidan yana nan ka shiga shiga daki da shi ku gaisa da ita yar uwanka ce babu wani tsari a tsakaninku da ita nan au buyuti a amanikum ko kuma ɗakin baffanninku maza yayin iyayenka yayin babanka ko ƙannan babanka aw buyuti ammatikum ko ɗakin gwaggwanninku mata mata ne yayin babanka ko ƙannan babanka aw buyuti akhawalikum ko ɗakin kawunninku maza kawunka ne ƙanin babanka ko wan babanka ba laifi ka je wurin sa ka zo gidansa ya sa maka abinci ku ci abinci a gidansa ka zauna ku tattauna da shi ba laifi aw buyuti khalatikum ko ɗakin wato ummominku ummomi wato yan uwan uwa to su ne ake ce musu ummomi don gwaggwani su ne yan uwan uba to amma akwai masu hausa wata iri suna caccan zani da iya hausan da muka saba wannan muke faɗa umma ita ce kanuwar uwa ko yar uwa to ba laifi ka shiga ɗakinta da izini ta sani ta kawo maka abinci ka zauna ka ci amma malakatun mafatihahu ko kuma an baka mabudi aka ce gashi mabudin gida kaza to dan ka shiga gidan ka zauna ka yi wani biyan bukatan ka na cin abinci ko bacci ko hutawa ba za a ce ka yi laifi ba aw sadiqikum ko ɗakin abokinka ne ya kira ka ya maka izini ka zo ka shiga kar ka ce ba za ka shiga ba ka shiga ku ci abinci da shi amma ba irin abotan da ake yanzu ba eh abotan jahiliya sai mutum kawai wai baya nan kawai wai sai ka fada gidansa ka fada gidansa kuma ai wa ai gidan abokinka ne ka samu matarsa ku yi ta taɗi a je a kawo ma abinci a yi menene wannan jahiliya ne ba musulunci ba musulunci bai ce ka shiga ba sai da izininsa yana gidan har ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan misali wani mutum amininka ya yi tafiya to karka shiga gidan matarsa sai tare da ɗan rakiya idan larura ta kama an gane shi ma wallahu alimun hakim kuma wa allama annabi sallallahu alaihi wasallam al-ilma wal hikma karka shiga sai da wani ɗan rakiya balagagge ko da ya baka izini cewa ka rinka shiga gidana kana ba su kudin cefane ko kana duba halin da suke ciki ko mai manzon Allah ya kar ka yadda ka shiga sai tare da wani mutum dan rakiya na ɗaya dai ka gina zuciyar mutane ka kare waswasin shedan a cikin zuciyar mutane sai an ga kun shiga tare da wani mutum babba a ce su hankali sai ka ga ba ba mai da hankali a kan ko ba su kuma a kan ko ba haka ba amma a ka shiga kai kadai kana fita ba za a amince da wannan ba shedan zai sa wani za a fara wani tunani ya fi tsarki gare ka kuma ya fi tsarki ga ita matar da take cikin gidan sannan kai ma ka samu tsira me yiwa dama tana jin haushinka ka taɓa sa yayi amarya ko ba haka ba kawai ka shiga ta rike ka ta ce ka zo da wani mummunan manufa waye sai dan ka babu ko to kaga ashe kana bukatar dan rake da zai maka kariya daga wayannan sharori din in za in ta mata kaidan suna da yawa tana ta mata iya shirya maka wani gadan dare kawai ta ce ai gashi gashi ba kuma abin da ya faru kaga shikenan kana da mafita tun da kai kadai ka shiga ba ka da shi don haka maganar shiga wajen abokai abokin aka ce ba wajen matan mutane suna ɓata fassarar ne wajen abokinka aka ce ba wajen matar abokinka ba ko wajen matar abokinka aka faɗa ne to ɗakin abokinka aka ce au sadiqikum ai baitu sadiqi ɗakin abokin shine shehu yace haza idza tayaqqana ribahum bizalika wannan fa duk sai ka sa kankance da yardan waɗanda aka ce ka shiga wurin su sun yarda da ka shiga din idza tabayyana annahu bidkhulihi baita akihi wa tanawuli ma sha'a min baitihi yardal aku wala yujizuhu in ya tabbata cewa in ka shiga ɗakin ko da ɗan uwanka ne wanka ko kaninka ko wani abu ka ci abinci a ɗakin dan uwan naka zai yarda ba zai fushi ba kharaja ibnu abbas shehu yace ibnu abbas ya fita waraja sai ya dawo ko waje da jama'atan min sahaba dakalu baitahu sai ya samu wasu jama'a daga sahabbai a cikin gidansa wa rafa'ul firashi sun daga shimfiɗa wa kana idda kana da'aman ta ta firashi ya dama ya dora wa ya aje wani abinci sun san abincin su ba irin da fuffe bane irin su dabino ne da sauransu a karkashin shi fidan sa fa sahara juhu suka fitar da shi wa saro ya akuluna suka kama ci fa ata mustabshiran yazo yana farin ciki wa kala yace haka za adarattu ad-darbayn yaf'aluna haka nan na samu magabata na suna aikatawa ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sabon manzon Allah haka suke yi su a in sun biyo gidanka in dai suka ga abinci sai su ci abin su laisa kharajun bainahum ba su da wani damuwa tsakanin su haka suke kullu man da kala baita sahibahu duk wanda ya shiga gidan abokin sa waje da shay'a ya samu wani abu yuhibbuhu da yake so ya tanawalahu faqat ya dauka shi kawai abin sa bai damu ba wa adatul arab al'adan larabawa annahu su kanu sun kasance yastajizuna suna hallata idza safara al-insanu mutum in yayi tafiya wa ita yaji kishin ruwa wala kiya hayawanan ya gamu da wata dabba li ayi ahadin ko nawaye ya akudu sai kama dabban waya halubu ya tatsi nonon ta wai sharabu isha laysa fi zalika shay'un ba wani abu da mutum yake ji a ransa wannan haka suka saba hatta anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nan ma faraja ila hijira lokacin da ya fita hijira ila gari ya je wajen kogo faraja abubakar abubakar ya fito wala kira ya ya gamu da wani makiyayi min quraishin na quraishawa qala lahu sai ce masa a figa na mika laban akwai masu nono a cikin awakinka qala na'am yace eh fa kaza shatan wa halabaha sai kama akwai akwai ya tatsa ya ce dan Allah dan taimake ni in dan tatsa ko kuma dan Allah dan tatsa mu kawai yace kana da a cikin akwai awakin ka akwai mai nono sai ya kama wace ce aka sai kama kawai ya tatsa wa ta bi rasul sallallahu alaihi wasallam ya kawo manzon Allah fa shariba sai ya la'anna hadha kana min adati quraish dan wannan yana da cikin al'adan quraishawa yaf'alu yaf'aluhu ba'dhum li ba'din sashin sai yana yi sashi haka ba su damu ba fa qabilatu shari'a sai shari'a ta karbi wannan kama wada uhu yadda suka ajiye shi kenan sai ta sace a tsakanin al'akari makusanta dangi ta ce to dangi su rinka yi sai aka sace irin wannan a tsakanin dangi laisa alaikum junahu kuma ba ku da laifi an ta akulu jami'a ko ku haɗu a ƙwariya ɗaya ku ci abinci tare au ashtatan ko kowa a sa masa nashi a filet ɗinsa ya je ya ci ba laifi ba ne sai za da kalsun buyutan amma in za ku shiga ɗakunan fa fasallimu ala anfusikum ku rinka yin sallama wa kanku in ba kowa ko da ba kowa in za ku shiga dakuna sai ku yi sallama ka ce assalamu alaina wa ala ibadillahi salihina ba kowa a dakin sai ka shiga sallama alheri ne muna ta wani rowanta sai ka ji an ce gara ma yanzu abu ya yi kyau ko da in mai gida ma wani wuri ma in mai gida musamman a ƙauyuka in mai gida ya shigo ya ce assalamu alaikum sai ka ce ba ko wai sai ka ce bako ai sallaman addu'a ne cewa kake Allah ya sa ku zauna lafiya su ma su cewa alaikum salam kai ma Allah ya sa ka zauna lafiya sallama addu'a ne muna da daya da al'amari ne tsakanin mu na zaman lafiya shi yasa manzo Allah ce ku yada sallama tsakanin ku tadkul jannata bi salam sai ku zauna a duniya lafiya ku jar ku shiga aljanna lafiya amma lokacin da muka zo aka ce ba sallama sai ka tabbatar mutum ko kungiyan ku ɗaya ko ba kungiyan ku ɗaya ba to shikenan kaga yanzu ina salam yanzu kayan zaman lafiyar muke ba mu samu ba ko ba haka ba amma da lokacin da muke zaune lafiya kowa ya gamu da dan uwansa ce in dai musulmi ne kaga musulmi ne assalamu alaikum wa alaikum assalam assalamu sai aka zo aka ce ka duba kungiyansa ko a kungiyar ne ma ka duba ko dan sallama ɗaya ne ko biyu ko ba haka ba to sai zama jasu ba sallama gaba ɗaya jasu da aka zo sallama ta gagara ba a yin ta sosai sai sannu sannu su ga mana ce yawan sannu ma na ce sannu kana kallon sa ba gane ba ko naka ne ko ba naka ba sai sannu sai sannu sannu sannu shi kenan to sannu sannu sai zama ba sallama a jasu sai fitina ta zama daga nan bala'in Najeriya ya fara bullowa ko ba daga nan bane tsakanin jasu ne da Kaduna yau kuma gashi muna kalan zaman lafiya babu mu musulmin ne da bamu zauna lafiya ba duniyar Najeriya ma take zama lafiya da mu musulmin mun yadda da junan mu wannan ya zauna da wannan lafiya mai wannan kungiya ya zauna da wannan kungiya lafiya da to an zauna lafiya kuma ba mu koma lafiya ya mun yadda da junan mu din in dai duk yanda kake mutum dai ba za ka kashe shi ba babu kuma iya haɗiye shi ko za ka iya idan kana jin da kungiyan ku ba ɗaya ba ka ce masa mushriki to kai ma a kungiyan ku wani ya ta ce ma munafiki ko ba haka ba saboda haka mu bar wannan al'amari sharri ne mu dawo mu yada sallama tsakanin mu mu zauna lafiya inda muna sallama kamar yadda manzo Allah ya ce da mun zauna lafiya kowa yana ma dan uwansa addu'a zaman lafiya amma mutum ya zo kawai yana tunanin ya ga gemun kama ya gani wani irin karkacewa yi kai sannu da yawa wai har mutum ya yi da ce maka akara maka Allah amma ba zai ce assalamu alaikum ba wai Allah ya ce Allah ya girma maka amma ba zai ce Allah assalamu alaikum ba saboda bala'in bid'a bid'a rarraba kan al'umma saboda haka lalle ne mu rinka yin sallama wa junanmu manzon Allah ce baka zama mumini sai sai kai sallama wa man liman arabta wa man lam ta'rif sai ka yi sallama ma wanda ka sani da wanda ma baka san shi ba kai masa sallama ita ce kuma addu'a gaisuwa tsakanin yan aljanna duka salam ne wata yi fiha salam to idan kuka shiga dakunan da ba kowa ma ku yi ma kanku sallama ka ce assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin aka ce in kai haka mala'iku za su mayar maka tahiyatan Allah ya ce ai wannan sallaman nan wata gaisuwa ce min indillahi da kuka samu kyauta daga wurin Allah ya baku mubarakatan mai albarka tayyibatan tsarkakekkiya eh manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza ataita baitaka in ka zo ɗakin ka fa sallim kai sallama in kana fihi ahadun wa in lam yakun fihi ahadun fa sallim ala ibadillahi salihin idan akwai mutum kai masa sallama in babu kai sallama wa bayan Allah na gari وصل على النبي صلى الله عليه وسلم كيما ذا الله صلى الله عليه وسلم واذكر اسم الله تبارك وتعالى كأنبت سونا الله تبارك وتعالى نعم وانا هنا cikin motsa kazalika yanda kuka ji waɗannan ayoyi yubayyinu Allahu lakum lakum al-ayati Allah yake muku bayanin alamomin shari'a na addinin ku la'allakum ta'qilun watakila ku za ku fahimci haka ku yi aiki da shi
إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستعجلونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله وإذا استأذنوك لبعض شعنهم فأذن لمن شئت منهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم wannan kuma ladabi ne na wajen zama idan mutane suna zaune da shugabansu shine aka fara buga misali da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala ce innamal mu'minuna mu'minai sune allazina amanu billahi waɗanda suka yi imani da Allah wa rasuli suka yi imani da manzon Allah wa idza kanu ma'ahu ala amrin jami'in idan suna tare da shi akan wani al'amari wanda ya hada su kamar yana musu wani jawabi ko kuma sun zauna tare da shi ala wani tattaunawa to lam yazhabu ba wanda zai tashi ya bar gurin ya tafi kuma hatta ya ta'azinu sai sun nemi izinin sa shi yasa mafi yawancin ana wani zama ko ana wani mitin ake cewa ka nemi izini kafin ka fita saboda a san zaka fita to an dauko ne tun daga ladabin zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka ce innal ladina yasta'zinunaka wanda suke neman izinin kan nan in za su fita ulaika alladina yu'minuna billahi wa rasulihi wa'annan sun imani da Allah sun imani da manzon Allah shi yasa suka san girman Allah suka san girman manzon Allah ba sa fita sai ya ba su izini su fita bai za su azanu ka liba'ad sha'anihim idan suka nemi izinin ka za su je su biya wata bukatar su kai kuma ya rasulullah fa azan kai izini liman shi ita minhum ga wanda ka ga dama in kuma akwai wanda kake ganin tashin sa damuwa ne ka ce kar ya tashi domin akwai wani abu idan wani ya tashi a wurin taro to zuciyar wasu mutane gaba ɗaya sai su tashi daga wannan tunanin muhimmancin abin da ake ciki wasta gafir lahumullah ka nema musu gafaran Allah inna Allah ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai jin kai sadaq Allahu alazim wa ballagha rasulul karim wa nahnu ala dhalika min ash-shahidin kacin minti shida to mu yi hasbun Allah wa ni'mal wakil kafa goma sha ɗaya Allah ya san mana fitinonin da suke faruwan nan Allah ya kwantar mana da su Allah ya daidaita kan al'ummar musulmi Allah ya samu zauna lafiya ورد الله الذين كفروا بجيدهم لن ينالوا خيرا كفى الله منهم قتالا كان الله قويا عزيزا كفى أخو كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين كفى أخو أخو karanta ya shafi kafa uku uku akwai wani wanda mahaifinsa yake asibiti bayan da lafiya Allah ya yi masa su marasa lafiya ma Allah ya yi masa masu lafiya Allah ya kara masu lafiya ya shafi ya shafi ya shafi ya kafi ya marafi ya su da wani kiran masalukan afa wani afiyan ta mai wasu da ya mata bidin da mulasa فاتحة مع صلاة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين wanda da suke mana taimako wajen gudanar da wannan tafsirin Allah ya saka musu da alheri mutanen da suka tara taimakon sunan masallaci da na hadiyar rasul da na sauran yayin da suke ba da manya-manyan gudumawa da kuma wanda suka sayi janaraitan masallaci duk Allah ya saka musu da alheri albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin